الله وعلى آله وصحبه أجمعين من دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin akhfaul musallin littafi wallafar Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi alaihi rahmatullah a wannan masallaci na juma'a na Uthman ibn Affana radiyallahu ta'ala anhu masallacin da yake na unguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 21 ga watan Rabi'u Sani hijira alif da 447 wanda kuma ya dace da da goma sha uku ga watan Oktoba, watan goma miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da biyar, za mu ci gaba da karatu a cikin babin da malam ya zo da shi don yin bayanin kurakuran da ake tafkawa a kabbarar harama da kuma tsaiwa. A wancan karatu da ya gabata mun tsaya akan kuskure na biyar shine raf'u sauti raf'u sautil mu'adhdhin lit-tabligh daga sautin wato ladani domin jiyarwa mun gama wannan ne ko za mu tashi ƙara shekul islam na to mun ji yadda malam ya kawo shi a matsayin kuskure ne liman yana sallah alhalin mamu suna jin sautinsa kuma a samu wani yana ɗaga murya don ji yadda wato mamu abin da liman yake wannan kuskure ne sai dai a halin da mamun ba sa jin liman ɗin idan mamun ba sa jin liman sai mai jin liman ya jiyar da su to wannan ya tabbata a sunna kamar yadda ya faru da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wata sallah da sayyidina abubakar yake jiyar da mamu shi kuma yake saurara daga manzon Allah sallama a sakamakon jinya da ma'aiki ya yi fama da shi a wannan lokaci amma idan ba haka ba to kuskure ne to shine malam a ci gaba da karatun yace qala shaykhul islami ibn taymiya shaykhul islam abul abbas abdul halim ibn taymiya al-harrani alaihi rahmatullah yace amma at-tablighu خلف imami من غير حاجة فهو بدعة أما تبليغي وتجيروا أبايا الإمام من غير حاجة باترد بكاتا با bukatar ita ce ba a jin liman idan ana jin liman babu bukata ba tare da ana da bukata ba fa huwa bid'atu malan yace wannan bid'a ne ghairu mustahabba ba abin so ba ne ba bittifaƙil a immati malam yace da ittifaƙin malamai magabata nan al'a'imma yana nufin al'a'immatul arba'a abu hanifa maliku shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal dukkansu sun yi ittifaƙi akan ainihin wato kuskure ne ba ba mustahabbi bane wato jiyarwa a bayan liman ba tare da bukata ba wakala wala raiba anna tabliga li ghairi hajatin bid'atun malan yace babu kokonto cewa jiyarwa ba da bukata ba bid'a ce wa man ya'taqadahu qurbatan mutlaqa fala raiba annahu imma jahilun wa imma mu'anid malam ya ce wa mani ta kada qurba wanda kuma duk ya ƙudurci hakan a matsayin ƙurba a matsayin kusaci a matsayin ibada duk mai jiyarwa in ya ɗauki wannan jiyarwan ma ibada ce mutlaka ibada sake ba ƙaidi mana in dai mutum yayi yana da lada ko da ba a bukata fala raiba annahu babu shakka shi wannan mutumin imma jahilun wa imma mu'adi ko dai jahili ne bai sani ba sai a yi masa uzuri na jahilci wa imma mu'anid ko kuma mai taurin kai ne ya sani bari ne ba zai ba saboda ba ba ba a kungiyar su ana yi tunda a kungiyar su ana yi don haka ya ji ana cewa bid'a ne ya ji ana cewa kuskure ne har ma an karanta da shi a karatu amma tunda a kungiyar su ana yi ba zai bari ba tunda abinan abinan anguwarsu ana yi ba zai bari ba tunda dai malaminsa yana yi to shi ma ba zai bari ba kaga wannan zama mai taurin kai kenan bayan hujja ta tsaya wa illa in dai ba jahili ba ba mai taurin kai ba in ba haka ba fa jami'ul ulama min at-tawa'if dukkanin malamai na ƙungiyoyi daban-daban ma na fahimta daban-daban ƙalu cewa suka yi wala ya jiharu bi shay'in illa an ya kuna imaman kar ya bayyanar da wani abu a sallah sai in shi liman ne wannan shi ne abin da malamai suka sani kar ya bayyana wani abu a sallah sai in shi liman ne inda kai mamu ne ba a bukatar a ji komai a wajenka mun yi da ku hatta kabbarar harama ka jiyar da kanka ba bukatar sai wani ya ji kabaraka ta harama so in dai ma mu ne ba bukatar a ji komai a wajensa wa man asarra ala atiqadi annahu qurba mala yace duk wanda kuma ya ci gaba da udurta cewa jiyarwa kusaci ne fa innahu yu'azzaru to za a masa ta'aziri za a masa horo na ladabtarwa ko bulala ko fursuna ko a tashi shara hanya ko a tashi sare ciyawar doki a gidan sarki a masa ta'aziri a horar da shi yu'azzar za a masa ta'aziri ala zalika akan wannan abin da ya dauka cewa jiyarwa ibada ne li mukhalafatihi al-ijma' saboda ya saba wa ijma'in malamai cewa jiyarwa ba ibada bane ba ibada ba haza aqallu ahwalihi wannan shine mafi karanci mafi sassaucin halinsa shine a masa horo mafi sassaucin abin da ya kamata na hukuncin sa kenan to kaga abin da malam yace abin da yasa malam yace haza aqallu ahwalihi yi masa horo shine mafi karancin halinsa wato dukkan wanda zai keta shari'a da gangan to ana ji masa tsoron ya kai shi zuwa ga harridda da malam ya ce wannan shine mafi karancin halinsa mana in ta tsaya masa a hukuncinsa shine a yi masa horo ya yi fursuna ko a masa tara ko a bulala ko ya yi shara in ta tsaya a haka to ya yi rabu idan matsalar tasa ba ta kai shiga ya yi rida addininsa ba. Malam ya ce wa taksur mafasiduhu idan kana jama'a, ɓarnar giyarwa tana ƙaruwa idan jama'a ne suke yi ba mutum ɗaya ba, wasu masallatan jama'a ne suke yi, mun saba masallatayen mutum ɗaya ke yi, to su can yadda suka yi nisa suka sha bid'a suka koshi ana samu wanda suke yin ta jama'ata wuya ne liman ya kabbara za ka mutum biyu ko uku ko hudu ko wani adadi sun kwalla tare suna fada to shine malam yace barnar tana yawaita idan ana yin sa cikin a jama'a wa qala shaykh ali mahfuz ma mukhtasaruhu shaykh ali mahfuz cikin al'ibda yake cewa ma muktasaruhu mana yake faɗin abin da a taƙaice eh shine ma'anar ma muktasaruhu yake faɗin abin da a taƙaice wa amma tablighu jama'atan amma jiyarwa jiyarwa a cikin jama'a allazi amilu li ajalihi dakka wanda a dalilinsa har suka je suka yi wani ɗan dakali a dakka dakali abin da ake hawa a dalilinsa suka yi wani ɗan dakali da masu jiyarwan suke hawa na jama'a aljama'a na jama'a da za su je sai su taru a kai su hau saboda su ne za su dinga ƙwallawa فهو غير مشروع وهو غير مشروع بهذه الصفة to ba a shar'anta shi ba da irin wannan siffa bal huwa min albida'i malam yace ba ma haka ba na daga cikin bid'o'i allati addat ila mafasid bid'o'in da suke kaiwa zuwa ga wato barna fa kaifa yu'malu lahu dakka tiyaya ma har za a je a masa wani dan dakali dan dabali la siyama min malil waqf musamman a ce ma dan dandabalin daga dukiyar wakafi dukiyar masallaci da ake har hadawa a ɗauka daga dukiyar masallaci a ce a je a yi dakalin ladanai masu jiyarwa bayan jiyarwan bida a ce a sake ɗaukan kuɗin al'umma a ce za a je kuma a gina kuma duk wata wani kabarin kiran sallah ai barna ta ƙari kin wa fil madkhal ya zo cikin al madkhal na ibn al hajj yace at-tabligu jama'atan yuqi'u khalalan fi salati yace jiyarwa a jama'a yana haifar da wato tawaya a cikin sallah zalika dalili kuwa annahum yuballighuna matnan ba'dhum ala sauti ba'd suna suna isarwa ne tare sashinsu a kan sautin sashin da haka sai su haifar da tashwishi haka sai su haifar da tashwishi sun kawo harguwa masallaci wa fi siratul halabiyya ittafaqa al-a'immatu ala anna at-tabligh hina idhin bid'atun makruhatun wa 'inda al-hajati ilayhi mustahab ittafaqa al-a'imma malan yace al-a'imma malaman fiqh sun yi ittifaki ala anna tabligha hina idin bid'a jiyarwa a wannan sa'ili wato a lokacin da ba bukatar sa bid'atun bid'a ce makaruha abar kyama wa inda alhajati ilaihi amma a lokacin da ake da bukatar sa mustahabbun mustahabbi ne mustahabbi ne lokacin da ba a ji liman a ce ana sallar juma'a masallaci ya cika dankan harabar masallaci ta cika maƙil kan hanya ya cika ya batse ana jin limami ta loudspeaker sai aka ɗauke wuta lantarki ya ɗauke to kaga a daidai wannan lokaci ba shakka wasu daga cikin masallacin ma in babba ne ba za su jiyo liman ba balle na haraba balle na kan hanya ga daidai wannan lokaci mustahabbi ne a samu masu jiyarwa saboda kar al'umma su hude an gane to wannan shine zai maka jam'i tsakanin jiyarwan sayyidina abubakar eh da kuma hanin jiyarwa da aka yi ijma'i a kansa domin wasu suna cewa ai jiyarwa ta tabbata a sunna a cikin bukari ma sayyidina abubakar shine ma ladanin farko mai jiyarwa wannan ba hujja bace ba ga dukkan wanda ya fahimci karatun cewa jiyarwa idan akwai bukata mustahabbi ne bukatar kuma ita ce ba a jin liman ko saboda jinya ko saboda yawan jama'a amma idan babu bukata to bid'a ne bukatar kuma shine a ji liman ko saboda isar sautinsa ko saboda yana amfani da mukabbiru saut abin da yake ƙara wato murya wato loudspeaker don haka a takaice wannan kuskure da malam ya ambata na biyar kuskure ne a dinga ƙwallawa a masallaci bayan kuma alhalin ana jin liman kuskure na shida tarku du'a ilistiftahi barin addu'ar buɗe sallah barin addu'ar buɗe sallah kuskure ne musulmi idan ya yi kabbarar harama gabanin ya fara karatu ya tabbata a sunna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana addu'a wannan addu'a ana ce mata du'a ulistiftahi addu'ar buɗe sallah to amma wannan du'a'u ibada ce ba du'a'u mas'ala ba akwai du'a'u mas'ala addu'ar roƙo da bukata ba ita ake nufi ba ba na nufin idan ka yi kabbarar harama sai kuma ka rika gaya wa Allah bukatunka da kake da su na duniya da lahira ba ba wannan addu'ar ake nufi ba idan an yi kabbarar harama addu'ar ibada ake yi addu'ar ibada kuma tana nufin zikiri zikiri wato yabon Allah da tsarkake shi da kaɗaita shi da kambama shi da girmama shi subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata a gare shi an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kirari daban-daban wa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya kabara harama gabanin ya fara karatu shi za ku ji wasu daga cikin limaman sunna idan sun yi kabara harama sai ku ji sun yi shiru kafin su fara karatun Fatiha to suna wannan addu'a ce da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka barin yin wannan addu'ar kuskure ne za ka ji a wajen wasu limamai da zarar sun yi kabbarar harama musamman wani masallacin idan akwai ladani mai jiyarwa don liman ya ce Allahu akbar ladanin nan ya takarkara ya ce Allahu akbar gaban ladanin nan yana shiru za ka ji limaman yana iyaka na abu iyaka na ya tafi saboda shi lokacin da ya ce Allahu akbar kawai farawa yi Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim shi kuma ta yana Allahu akbar iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kawai ta alhalin wannan duk kurakurai ne limami ya kabbar harma ya ɗauki karatu ba tare da yayi addu'ar buɗe sallah ba kuskure ne sannan ladani ya ƙwalla kabbarar harama alhalin mamun limamun nan sun ji limamunsu kuskure haka abin da ya dace da sunna shine idan liman ya yi kabbarar harama kowa ya yi kabbarar harama yana mai jiyar da kansa sannan limamun nan ya yi shiru yana mai yin addu'ar buɗe sallah idan ya kammala addu'ar buɗe sallah kamar yadda suna ta tanada to nan kuma sai ya fara karatun fatiha sai ya fara daga alhamdulillahi rabbil alamin malam yace wa hadha al-khata'u yaqa'u fihi kathirun min al-musallin wannan kuskuren fa da yawa daga cikin masallata suna aukawa cikin sa wala yaf'aluhu illa al-qalil masu yin masu masu yin addu'an nan kadan ne وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بأدعية كثيرة النبي tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya zam yana bude sallarsa da addu'o'i masu yawa wa qad amara bidhalika almusi'a salatahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarci wannan mutumin da yake da yake ɓata sallarsa da bai iya sallah ba ya umarci wannan mutumin da bai iya sallah ba da yin wannan addu'a fakana sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance yastaftihu bi qawlihi yana bude sallah da fadin sa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya Allah ka nesanta tsakanina da zunubaina kama ba'atta bainal mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nesantar da tsakanin gabar da yamma اللهم اغفر لي من خطاياي يا الله ka wanke ni tas daga zunubaina bil ma'i da ruwa wal salji da kankara wal baradi da raba Allahumma naqqini min adh-dhunubi ya Allah ka tsarkake ni ka tsaftace ni kai tas da ni min adh-dhunubi daga zunubai wal khataaya duka abu ɗaya ne adh-dhunubi wal khataaya zunubai khataya ma zunubai zunubu zunubai ba kurakurai ba eh kurakurai shine al-aqta amma khataya shine zunubi kama yunqas thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga dauda kenan addu'ar ita ce Allahumma ba'id بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس idan ka haddace wannan to yana daga cikin abin da za ka rika faɗa yayin da kai kabbar harama gabanin ka fara karatu ko ko kace subhanaka subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ka gani subhanaka allahumma wa bihamdika ya ubangiji na tsarki ya tabbata gare ka tare da yi maka godiya wa tabaraka smuka sunanka yayi albarkatu wato albarkatun sunanka sun yawaita wa ta'ala jadduka ya ubangiji girmanka ya ɗaukaka wala ilaha ghairuka babu abin bauta bisa ga cancanta ba kai ba to ko wannan ma kai shi ma shi ma yayi da sauran addu'o'i da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka koma nan kusa kusa hisnul muslim littafin addu'o'i da azkar in ka je ka ka duba addu'o'in bude sallah zaka gansu sai ka zabi wacce kake ganin zaka iya lakanta ko dukkan su in so samu ne don ya zama kana canzawa lokaci bayan lokaci wa ad'iyatul istiftahi kathiratun malan yace addu'o'in bude sallan nan suna da yawa wanzur zadal ma'adi kaje ka duba littafin nan zadul ma'ad na Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziyyah alayhi rahmatullah wa sifata salatin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma kaje ka duba siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na al-Sheikh al-Allamatul Muhaddith محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله كسكولي نبقي ترك الاستعاذة والبسملة برين استعاذة دا بسملة كسكولي ني دو ود ذي كبر حرم يدعو فاتحة باب أعوذ بالله باب بسم الله وانا يأي كسكولي سي الله أكبر الحمد لله رب العالمين bai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba bai ce bismillahir rahmanir rahim ba yayi kuskure kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da qira'ati du'a al-istiftah yasta'idhu billahi fa yaqulu annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance ba'da qira'ati du'a al-istiftah bayan ya karanta addu'an nan ta buɗe sallah yasta'izu billahi yana neman tsarin Allah fa yaqulu sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wato ina neman tsarin Allah mina shaitanir rajim daga shaitan jefaffe min min hamzihi kun ga yadda malam yasa a cikin baka ai min aibihi sannan wa nafkhihi malam yasa a cikin baka al-kibr wa nafsihi malam yasa a cikin baka ash-shi'r kinan hamz aibun shaitan a nafkh girman kan shaitan sannan nafkh shi kuma waƙen shaiɗan, raɗa shaiɗan, waƙen shaiɗan. Ya Allah, ina neman tsarinka daga shaiɗan da irin nau'ukan wasuwasinsa, duka nau'ukan wasuwasin shaiɗan, da alhamzu, da kuma annafku, da annafsu daga shaiɗan, duka nau'uka ne na wasuwasi. Min sharril waswas, alkhannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. wa kana ahyanan yazidu fihi fayaqulu wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙari sai ya ce a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi eh ko yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko kuma yace a'udhu billahi samii'il alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه نن أقول إن من تنبيه سبودا نكنجي أوجن وسو idan za su yi jawabi sai ka ji suna ƙoƙarin yin wannan isti'aza wacce take da as-sami'ul alim amma saboda ƙarancin sanin ƙa'idar larabci sai suna kuskure sai mutum ya ce a'udhu billahi as-sami'ul alim sai ce assami'u assami'u a wannan siyaƙin zancen a wannan jumlar cewa assami'u wannan saka wannan dhammar kuskure ne assami'i kasra take da shi a'udhu billahi ai sunan Allah kasra ne da shi saboda ba'un da ta biyo shi a'udhu billahi to da assami'i da al'alimi ai dukkan su na'ati ne na Allah dukansu siffofi ne na Allah ta haka tunda sun biyo bayan sunan Allah kuma siffofi ne to wasalin da ya ɗauka shi za su ɗauka a'udhu billahi samii'il alimi haka yake to in zaka tsaya alim to wannan asirinka ya ruhu amma as-sami' tunda zaka yi masa wasali to kai masa kasra kar kai masa dhamma dan haka karka ce a'udhu billahi samii'ul alim sai ka ce a'udhu billahi samii'il alim haka yake an gane a gyara wannan kusura kuma bil munasaba haka nakan ji wasu kuma suna cewa wa sallallahu ala nabiyul karim a a wa sallallahu ala nabiyul karim afwan eh wa sallallahu ala nabiyul karim ko ala nabiyil karim wannan kuskure ne wa sallallahu ala nabiyil karim haka yake alan nabiyil karim ala sai annabi da alif da lamu annabi da kasra kuma ya'un din annabiyi karka ce annabiyu alkarim yanda gyaran yake shine wasu suna cewa nabiyil karim nabi ba tare da alif da lamun ba wa annabi kuskure ne domin ka ce wa sallallahu ala nabiyil karim ma'ana tsira da aminci su tabbata ga annabin nan mai tarin karamci da alfarma amma idan ka ce wa sallallahu ala nabiyil karim sai ya zama wato wato tsira da amincin Allah su tabbata akan annabin mai karamci sai zama ba annabin ne mai karamcin ba alhalin kuma alkarim ɗin siffa ce da ake danganta ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم sannan sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim wala yajharu biha ita kuma ita ma kar ya bayyana ta eh akwai tataburza dangane da bayyana bismillah a sallah ko rashin bayyana ta amma abin da yafi inganci cikin sabanin da malamai suka yi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bude sallah ne da faɗinsa alhamdulillahi rabbil alamin mana ba a jinsa yana cewa bismillahir rahmanir rahim a bayyane in zai bayyana karatu da alhamdu yake farawa kenan bismillahir rahmanir rahim a sirrance yake yin ta yanda yayi addu'ar bude sallah yayi isti'aza haka yake basmala dukkan su a sirrance sai dai kawai ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin to idan liman yace Allahu akbar in yace subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai ya bayyana alhamdulillahi rabbil alamin wancan abun kuma duk da na karanta yana yin sa a sirce tsakaninsa da ubangijinsa shi ne faɗin malan wala ya jiharu biha baya bayyanar da fatiha kuskure na takwas adamul wuqufi ala ru'usil ayati daga cikin kurakuran da masu sallah suke yanzu bayan an fara karatu bayan an fara karatu rashin tsayuwa akan doron ayoyi kuskure ne rashin tsayuwa akan doron ayoyi alkur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya yi shi sura-sura saboda hikima irin tasa subhanahu wataala mafi karancin hikimomin da zaka iya riska inda an yi alkur'ani haka sardan baya karewa babu sura-sura zai yi gundura amma sai aka yi shi sura-sura ko lokacin da muke karatu a makaranta muke rubutun allo mu wanke wato farin cikinka ran da za ka wanke allo wannan tsari ba ƙaramin jan hankalin yaro yake ba idan za ka wanke allo kun ga da siyo da siyo ƙaro da siyo abinan kayan dai haɗa tawada eh jige na manta shi shi ne bakin ko zige zige da karo karo da zige muke cewa karo da zige to da sanfefa da sanfefa wato ka zo kaka wanke allan nan in ka wanke shi ya bushe ka ɗauko toka ka barbaɗa masa ka share ta ka ɗauko sanfefa ka goge shi ya yi tas ka zo ka ɗauko alƙalami da tawada kana rubuta sabuwar sura wannan ba ƙaramar kewa ba ce ga yaro Allahul musta'an jiya ba yau ba malam amma yanzu malam duk yara duk android ce a hannunsu duk android ce a hannunsu wani vivo ce mata dubu bakwai saboda dole sai ya yi a wancan lokacin an shagaltar da mu malam da a wanke allo don haka idan ka rubuta sura akan allo Allah Allah kake ka je ta. idan ka je ta, kana murna kaga ko dan a ce ka wanke malam ya ce ka wanke za ka ƙoƙarin ka iya saboda ba za a ce ka wanke ba sai ka iya shi yasa wani za ka gan shi allansa dukuni dukuni ina wannan ɗan gwafar da ake riƙewan ta ɓalle saboda ba wankewa mala an hana shi wankewa da ƙiƙi ne amma duk wani mai hazaƙa za ka gaina ya nace da karatun saboda mai saboda ya wanke allansa har alfahari kake wa abokan karatunka ka yi wankin allo sai a rubuta sabuwar sura donin sabuwar sura kuma sai ka je kamar ranar ka fara karatu don farin ciki da haka da haka da haka akwai hikima mai tarin yawa wajen rarraba alkur'ani sura-sura sura-sura hatta alkur'ani irin irin na rubutun hannu na na, na aramonmu shi kansa wannan alkur'anin shi ma yinsa fefa-fefa daban-daban ɗin nan shi ma ya taimaka mun na yi karatu sosai saboda malam in ya ɗauko iya karatu na in ya bani bayan na gama allo na yi wayan da za a iya bani wata kara na riƙe to in ya ɗauko iya na iya wurin da zan karanta in ya bani to Allah Allah nake na mayar a bani wasu tun ba ma in na zo kan izo ba wannan adan izon nan haba murna nake na iso izo to waɗannan wato wannan irin tsarin da aka yi wa alkur'ani mai girma ya taimaka wajen ƙara marmarinsa to bugu da ƙari kuma sai Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa sai ya rarraba ayoyi maganganun su kansu jumloli jumloli jumla jumla jumla jumla in an cura jumla sai a mata burki in an cura jumla sai a mata burki wata ayita da tsayi wata ayita gajeruwa wata ayita matsakaiciya to shi ne malam ya ce rashin tsayuwa a kan ayoyi kuskure ne in ka ga an ka zo kan aya to ka tsaya wanta shara baina kafirin min al'a'immati malam ya ce ya yaɗu tsakanin da yawa daga cikin limaman masallatayya adamul wuqufi ala ru'usil ayati rashin tsayuwa akan doron akan ƙarshen ayoyi fa yaqra'u ba'dhumul fatihata ayataini ayataini wannan sai ka ji ya karanta maka fatiha aya bi aya bi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سيدنغا الآيوي بيو بل إن منهم من يقرأ الفاتحة بأكملها في نفس واحد ما لا يجب عقبما cikin limamai akwai man yaqra'ul fatihata wanda yake karanta fatiha bi akmaliha dungurungun dinta gaba dayanta fi nafasin wahidin a numfashi ɗaya nafas ka yi fataha wa fa'un ɗin naka ka yi mata fataha kar ka bashi haka ka karanta nafsin wahidin nafs rai kenan nafas numfashi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم sai ƙara eh sai ƙara ai na yi ƙoƙari ko yawwa to cikinsu akwai wanda yake yin ta a cikin numfashi ɗaya duna an ya kifa ala ra'asi ayati ba tare da ya tsaya akan aya ba illal akhira in sha Allah sai a ta ƙarshe manya wa huwa mukhalifun li sunnati thabita anin nabi sallallahu alaihi wasallam hakan ya saba wa tabbatattar sunna daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi fasu'ilat ummu sal fasu'ilat ummu salama radiyallahu anha an tambayi fasu'ilat ummu salama radiyallahu anha an tambayi ummu salama radiyallahu anha su'ilat mabni ne lil majhul ummu salama na'ibul fa'il an tambayi ummu salama radiyallahu anha an qira'ati rasul sallama dangane da karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani fa qalat sai ta ce kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayatan ya kasance yana yanke karatunsa yana rarraba karatunsa aya aya الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حقيقة رب كراتو shine a samu numfashi tsakanin aya da aya nan ma idan mutum baya numfashi to bai dace da sunna ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai da shi da wanda ya hade da ɗayan shi ma bai numfashi wancan din sai kai numfashi shine ka tsaya wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah masa rahama yace wa kanat qira'atuhu maddan yaqifu 'inda kulli ayatin wa yamuddu biha sautahu karatun annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance akwai ja yaqifu 'inda kulli ayatin yana kuma tsayawa a daidai kowace aya wa yamuddu biha sautahu kuma yana jan sautinsa alhamdulillahi rabbil alamin yana jan sautinsa wa qala dani abu amr ana nufin abu amr dani a cikin littafinsa al-muktafi al-muktafi ko al-muktafa fil waqfi wal ibtida' yace wa kana jama'atun min al-a'immati as-salifin malan yace wato malamai daga cikin malamai da suka gabata wal qurra'il madin da makaranta da suka shuɗe yastahibbuna alqat'a 'ala alayati suna mustahabbantar da yan raba karatu akan ayoyi wa in ta'allaqa ba'dhum bi ba'd koda ko shashin ayoyin yana da alaka da shashi a وإنهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أبن وإنهم ليقولون قرشان آياني سفر كنت ولد الله وإنهم لكاذبون كذا asalin zancen kaga in ka ɗauka ka ce waladallahu Allah ya haihu kaga wannan Allah bai faɗa haka ba shi yasa masu masu hukuncin waƙafi a cikin alkur'ani mai girma suka hana waƙafi a wannan wajen karka ce wa innahum la yaqulun waladallah wa innahum lakadhibun za a hana ka wannan tsayuwar la yaqulun dai aya ce in ka tsaya baka yi laifi ba amma in ka ce waladallahu wa sai ka karasa wa innahu lakadib to abinda malam yake nufi wasu malamai suna cewa ko a irin wannan wajen ka tsaya akan aya ai aya ce ai zaka ga in in har ma'ana zaka bi zaka ga kan ayar ba wurin tsayawa bane domin Allah yana zargin kafirai ne mushrikai da suke cewa Allah yana da da wa innahum la yaquluna waladallahu lallai mushrikai suna cewa Allah ya haifu wa innahum lakadhibun Allah yake lallai makaryata ne su kaga la yaquluna waladallahu zance ne da yake hade amma sai dai la yaqulun karshen aya waladallahu wa innahum lakadhibun aya ce mai zaman kanta to shi ne suka ce ko da irin waɗannan ayoyin wanda wanda ma'anarsu ke bukatar a haɗe to an fi son a raba ɗin an fi son a raba ɗin kuskure na tara alkhata'u fi qira'atil fatihati kuskure a karatun fatiha والخطأ في قراءة الفاتحة موجود عند كثير من العوام ما لا يتي كرا كري أكرات فاتحة وأن ينا نم أوجن عوام وأن دا باس دا إلم وسي مكران تابا وسو su kaɗai suke sallah wasu kuma limamai ne ma amma fatiha tana shan wahala a wajensu akwai ‘yan ta'adi wa fatiha. ومن هذه الأخطاء daga cikin waɗannan kurakurai ma ya hulul ma'ana akwai abin da yake raba ma'ana akwai abin da yake raba ma'ana ma'ana ya shiga tsakanin ya shiga tsakani da ma'anar da Allah yake nufi ya hana ta bal wa yubtilu sala ba ma haka ba cikin kurakuran akwai kuskuren da yake bata sallah ka kaulihim kamar faɗin su صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت أقا أنعمت كان أي ويتفرج وأن دني موسى نعمة شيلي من كان هو شي مسلا فقد جعل الإنعام من قبل الشخص نفسه أنا سيسن ينعم ترور daga wajen shi mutum shine mai ni'imtarwa la min qibalillahi azza wa jalla ba daga wajen Allah ba kaga wannan kuskure ne nan ƙibal masu alƙalami su sa wasali a wajen ƙibal ba ƙabl ba akwai ƙabl ma'anar ƙabl daban ma'anar ƙibal daban ƙibal bi ma'ana inda wa huwa khata'un yubtilu salah cewa an'amtu alaihim kuskure ne da ke ɓata sallah fa yajibu alaihi an yajlisa wajibi ne a kansa ya je ya zauna liman yusahihu lahu qira'at al-fatihati a wajen wanda zai gyara masa karatun fatiha wal ayati allati yaqra'uha min kitabillahi da kuma ayoyin da yake karanta su a cikin littafin Allah lalle lalle ya je a gwada masa a nana masa a koya masa yadda ake karantawa suna nan masu barna a cikin fatiha suna nan kala kala masu barna a cikin fatiha suna nan barnar kuma wato salo-salo. Eh, iyaka na abudu wa iyaka, kaga iyaka, iyaka kuskure ne babba, wai iyaka, maimakon iyaka da shidda, iyaka na abudu wa iyaka na sta'in. iyaka na'budu ba na'bidu ba kuma cewa na'bidu iyaka na'bidu a na'budu wa iyaka nasta'in akwai masu nastaqim ba nastaqim bane nasta'in sannan akwai wani kuskure da yana da yawa a wajen masu karanta Fatiha shi zama cewa mustaƙim idina siratal mustaƙim mustaƙim babu ja mustaƙim sannan ihdina sirata amma sai ka ji ihdina sirata ihdina sirata ihdina sir ihdina sir akwai akwai shidda alif da lam ihdina siratal mustaqim sirata ita kanta ta ba da bace siratal ladina ba da bane ba da bane an'amta ba an'amta ba wala siratal ladina an'amta alaihim ba an ba an'amta an'amta ghairi ba gairi ba ba ga bace ba gha gha ghairi ba gairi ba gairi al-magrubi alaihim walarralin a ghairi al-maghdubi maghdubi ba magrubi ba maghdubi alaihim wala ba wala ba ba ba wala jama'a an gane Allah ji kan iyayen mu da kakannin mu haka ne aka yi ta koya musu karatu da irin wannan kuskuren kuskure ne da yawan su sun tafi da tsarkin niyya da ikhlasi da kokari da gaske suke yi wa Allah ba sa fashin sallah ga natin masallaci ga ibada ga zikiri ga addu'a ga kamewa amma idan suna karatun alkur'ani ba daɗi to da aka aka koya musu mun taɓa zuwa wani gari a fadar wannan garin wani uzuri ya kai mu a fadar wannan garin mun je sallar magariba nan muka magariba muka yi isha malam sallar sai da muka sake sai da muka sake amma limamin kamanni irin na limami masha Allah gashi nan malam na tsatsan bawan Allah dattijo mutumin kirki amma fatihar babu ita malam babu ita ƙarshe sallolin nan sake su muka yi kaga su ga kamewa ga akhlaq ga kyakkyawan niyya amma kuma karatun bai samu ba yanzu kuma Allahul musta'an ga karatu a bakin yaro kamar su da shirin wani ma sai ya zaɓi karatun wa zai amma shegantaka Allahul Musa. Babu kamewa ko na miskala zarafin ɗan gaye ne na yankan shakku kuma ɗan ƙarya kuma ya tabin lunguna wajen ‘ya'yan mutane. Shi ne chatin a waya, shi ne lungutan ya je hira can gobe, gata ya je hira can, je ya zauna a kan dakali ya ta taɓa cinyar ‘ya'yan mutane. Da ‘ya fi yana tafiya yana bouncing yana baza kafara, amma wallahi idan aka sa shi a gaba ya ja sallah malam sai kai kwalla dan dadin kira'a wace jarabawa da Allah ya mana kenan kuma a wannan zamanin ga karatu babu hali can kuma ga hali babu karatun ba sai karatun ba amma sai hali halin limanci Allah ka sa mu cika da imani da haka kurakurai suna nan a fatiha ana tafka su yana da kyau a je a gyaggyara a daina karanta ta da kuskure akwai kuskuren da yake hana ingancin sallah saboda fatiha ita ce karatu a sallah da za ka yi raka'a hudu ba ka yi sura ba dukka gaba ɗaya sallah ka ta yi amma fatiha raka'a ɗaya in ka bar fatiha sallah ba ta yi ba amma ka yi raka'a hudu babu sura ko ɗaya har raka'a biyun farkon sallah ka ta yi kuma ko ba ka yi ƙabli ba sallah ka ta yi inda ka zo da fatiha mu ko da gangan ne fa ba sai rafkanwa ba amma fatiha ko da mantuwa ne in ka bar fatiha sallah ba ta yi ba a raka'a ɗaya na goma qauluhum ista'antu bika ya rabbi kuskure na goma da suke cewa ista'antu bika ya rabbi a wajen iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in wannan wajen larabawa kenan mu me ma muka san ake nufi da wannan ista'antu bika ya rabbi eh ina na nemi taimakon ka ya ubangiji na kathiru minan nasi da yawa daga cikin mutane yaquluna hadha al-lafza inda qawli al-imami suna faɗin wannan lafazin lokacin da liman yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa yaqulu rabbi ighfir li wa liwalidayya indama yaqulu al-imam kuma wani sai ka ji ya ce rabbi ighfir li wa liwalidayya lokacin da liman yace ihdinas siratal mustaqim وبعضهم يتلفظ بأدعية كثيرة وسكما داس دنك لفظي دا وسأدو إيدا يوا وهذا كله غير وارد ولا ثابت wannan bai zo bai tabbata ba walam yasihha fil faridati min zalika ba abin da ya inganta a sallar farilla na irin waɗannan addu'o'i illa qawlu subhanaka fabala sai kadai fadin subhanaka fabala inda qira'atil imami qawluhu ta'ala alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta lokacin da liman ya karanta fadin Allah madaukakin sarki alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta cikin suratul qiyama ko to anan ne ya zo cikin sunan abi daud malam yace ya inganta kace subhanaka fabala domin abinda Allah yace a wajen alaysa dhalika biqadirin shin wanda yayi wannan abin da aka gaya muku shin ba mai iko bane ala an yuhyiyal mauta akan ya tashi matacce kuma sai sai surar ta kare an yi tambaya surar ta kare alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta shin mai yin haka ba mai iko ne ya tashi matacce ba sai aka ce Allahu akbar an yi tambaya ba ya amsa ba to shine yazo a hadisi ka iya cewa koda a cikin sallah ne idan limamin ka ya karanta wannan aya karshen suratul qiyama ka iya kai kuma kace subhanaka fabala sarki ya tabbata gare ka lalle zai lalle yana da ikon ya raya matacce kamar fadin Allah ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimi shin ba Allah ne mafi kwarewar masu hukunci ba sura kuma ta kare to nan ma subhanaka fabala sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji lalle Allah shine mafi kwarewar masu hukunci mukhalafatul imami fi ta'mini daga cikin kurakuran akwai saba wa liman a wajen amin saba wa liman wajen amin najidu kathiran minan nasi malan yace za mu samu da yawa daga cikin mutane fitta amini a wajen amin yukhalifuna al-imama fi ta'mini suna saba wa liman a wajen amin fa imma bi sabqihi ko dai su riga liman cewa amin aw bi ta'khiri ta'mini ba'dahu ko kuma su jinkirin fadin amin sai bayan ya fada wal afdal wal mustahabbu abin da yafi falala kuma yafi zama mustahabbi fi zalika a wannan lamari al muwafaqatu shine dacewa da liman ku yi tare liljam'i bainal adilla domin hada tsakanin dalilan guda biyu muna da hadisai guda biyu wadda daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza qala al-imamu wal dhallin faqulu amin idan liman yace wal dhallin kuce amin sannan muna da hadisi da annabi sallama yace idza ammana al-imamu fa aminu idan liman yayi amin ku yi amin kun ga wancan ya ce in ya ce wala dhallin ku ce amin wannan kuma ya ce idan yayi amin ku yi amin akwai bambanci zahiri akwai bambanci wannan ya ce wala dhallin wannan kuma ya ce in ya ce amin kaga kenan wani na nufin ku ce daga zaran ya ce wala dhallin ku ce amin ko da shi bai faɗa ba ko da kafin ya faɗa ne wancan kuma idan ammana al-imamu fa aminu idan liman ya ce amin ku ce amin wannan yana nufin kenan sai bayan ya ce sannan ku ce to sai malam ya ce wanda ya faɗa kafin liman ya yi kuskure wanda ya faɗa bayan liman ya yi kuskure wanda ya faɗa tare da liman shi ne ya yi daidai saboda in ka haɗa hadisan guda biyu za su baka sakamakon shi ne ku faɗa tare kafin malam ya faɗa muku gwari-gwari idan liman ya ce wala dhallin lokacin ce fatiha ta kare ko lokacin ne fatiha ta kare sai aka ce faqulu amin ku ce amin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ammana al-imam sai malami suka ce to anan abin da ake nufi da idza ammana al-imam idan liman ya zo cewa amin saboda a can an ce muku in yace wala dhalin ku fada shi kuma yaushe ne zai fada din bayan ya ce wala dhalin kaga kenan idan ya ce wala dhalin ku fada to kenan abun nufi lokacin da zai ce amin dinsa kuma ku ce amin dinku ba ana nufin sai bayan ya fada sannan ku fada ba tunda an gaya muku lokacin fadan ku kenan tare da shi za ku fada ta haka amin a cikin sallah ana faɗanta ne da liman da mamu da mala'iku duka tare har annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innahu man wafaka ta'minuhu ta'minal mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda amin ɗinsa ta yi daidai da amin ɗin mala'iku an gafarta masa tare ake faɗa jama'a an gane amma saboda ƙurewar lokaci ba zai karantu ba saboda karatu ne irin wanda yake bukatar a bi shi daki daki don a gane mai malam yake faɗa don haka ba zai karanti ya fasaru a gurguje ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ci gaba da wannan karatu a numfashi na gaba Allah ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da na kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudah wani yana cewa malam ina maka fatan alkhairi don Allah ina neman addu'arka da ta sauran jama'a Allah ya biya min bukatuna, to Ubangiji Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi duniya da lahira, Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana. Wannan kuma yana cewa tare da fatan malam kana lafiya Allahumma amin, don Allah tambaya ta ita ce yaushe za a fara sayar da fom ɗin makarantar yara da matan aure a masallacin Muhammadu Amin da ke bidawa, kuma ina roƙon malam da ya sanya iyayena cikin addu'a kasancewar duk Allah ya yi musu rasuwa, Allah ya ƙara ma lafiya da to Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa iyayenka ya gafarta wa iyayenmu, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa iyayen duk wani musulmi, Allah ya sa sun huta ya gafarta musu ya ji ƙayinsu. A dangane da maganar fom kuma wannan ba tambaya ba ce a nan wajen karatu ne, shi kuma maganar fom ya kamata a ce tana masallacin ne. ba ne ni ne ba hurumina ba ne ni kadai wata magana ce da ta shafi hukumar masallaci da yake can wani waje ni kuma yanzu a nan na zauna nake karatu kaga tambayar da zaka mun tambaya ce da ta shafi karatu ba tambayar da ta shafi tsarin masallaci ba duk da cewa ina da ina ina da ruwa da tsaki to amma dai inda ba ni kadai bane ba kaga ba gurin da zan zo ina irin wannan batun bane ba to idan irin wannan idan an fara za a ji ba ɓuya zai yi ba inda za a yin kuma kana da alaka da masallacin za ka ji insha Allah ta'ala muna so a ja hankalin wasu limaman a wasu lokuta bayan lokacin da aka tsayar na shiga sallah har ma da ƙarin minti biyar ko sama da haka idan liman ya zo kuma akwai mamu a wadace sai ya shiga nafila ko ya tsaya gyaran kafet to kowa yana bukatar garan bawul ne daga ko har liman ɗin shi sa liman ba kaɗai iya karatu ba ne limanci ba kuma kaɗai iya sallah ba ne limanci shi cikin ma'anar limanci akwai waɗansu ilmomi ne waɗansu kuma halayya ne a cikin ma'anar limanci da yawa suna sallah bai kamata su limanci ba da yawa suna karatu bai kamata su limanci ba wasu limaman suna limanci amma ba su da masaniya da ilimin limanci ba su da masaniya da ladubban limanci kafin fara sallar da bayan an fara sallar da bayan an idar da sallah duka gaba ɗaya ko ina ana samun kurakurai wajen limamai kafin fara sallah ga ire-iren sana shine kai ta waɗansu abubuwa da mamunka za su washe ka wata gadara da isa saboda an baka mulki don wani haka Allah ta'ala yake yin sa wani wuya ne a bashi dama a hannunsa sai kuma ya kama iko wa mutane an naɗa shi liman sai ya ɗauki girman kai sai ya ɗauki isa da jiji da kai alhalin limancin nan ba girma ba ne nauyi ne ba girma ba ne shi sa malaman fiƙo suka hana dakali wa liman an hana dakali wa liman a masallaci idan akwai tudu a masallaci to sai dai ma musu hau tudu liman yana ƙasa amma kar a ce liman ne yake da tudu ma musu na ƙasa malamai suka ce makaruhi ne saboda kar ya sa wa liman girman kai muna daga cikin hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya idar da sallah sai ya juyo suka ce saboda kar ya ci gaba da zama yana kallon alƙibla abin ya zama girman kai dan haka sai ya lankwaso ya juyo ya kalli mamu to liman ba sarki bane ba kuma mulki bane limanci mas'uliya ce nauyi ne da haka wannan an bashi liman haka zaka gani wani an ba shi sarki shi kenan masifa ta zo an ba shi sarki wani an ba shi alƙalanci iko ya zo iko ya zo ya zama alƙali wani an ba shi ɗan sanda haka wani an ba shi soja sai ƙwafa da cizon baki dama ta zo kuskure ne wani kuskure ne daga samun dama ka ɗauka cewa wato za ka taka kowa za ka yi abin da ka ga dama kuskure ne duk damar da aka baka ta shafi iya aikinka ne kuma aikinka yana da tsarinsa don haka zamanka lafiya shine ka bi tsarin wannan damar yadda tsarin ta yi tanada shine ka zama balagagge a cikinta ka san abin da kake to kafin a fara sallah suna wasu suna da irin waɗannan abubuwa wasu kuma a cikin sallar ko tsawaitawa har kowa ya gaji ko gaggautawa masu nauyin jiki su kasa yin abin yadda ya kamata marasa lafiya su kasa yin abin yadda ya kamata da sauransu wasu kuma bayan an idar ana idar da sallah ka gabba zai liman ya tashi ya ɗauki waya yana tsallaka mutane ya fice daga masallacin ba nutsuwa kwata-kwata ba nutsuwa a ce limamin da ya idar sallar kai da ka zo ka baka samu raka'a ko ɗaya ba an idar da sallah ga mamu a sahun gaba suna nan a cike sahu na biyu suna cike sahu na uku suna cike kawai ga ga limamin bayana ina yake ya buga mashin ya zo ne dama ya ja muku sallah kaga wannan ba daidai bane ba so wannan abin da limamin yayi yake yi din in dai haka ne yake yi ko yaushe kuskure ne sannan ku kuma bangaren ku wani lokacin ba ku kadai ba a cikin jinin ɗan Najeriya yake shi ne duk wanda Allah ya ɗora masa ya jarrabe shi da shugabanci sai an washe shi sai a sa masa ido sai an kama shi da laifuka sai an ji ba a sansa wannan kuma jarrabawa mu ce a cikin jininmu limamai muna ƙorafi a kansu shugabannin kwamiti muna ƙorafi a kansu masu anguwanni muna korafi a kansu ciyamomi muna korafi a kansu gwamnoni muna korafi a kansu sanatoci ɗan majalisu shugaban ƙasa ba a taɓa wani samun na kirki ba sai ya tafi to wannan kuma a cikin jininmu ne mun fi son abin da zai sa mu zagi wanda aka ɗora masa nauyinmu mun fi son abin da zai sa mu zage shi mun fi kama laifuffuka to muna da wannan matsalar haka saurin ganin laifin jagora abu ne mai sauki a wajen mutanenmu to ku kanku mamu yana da kyau ku gyara irin wannan abun ku rika ganin girman limamanku ku rika yi musu kara ku rika ladabtar da zukatanku akan bi ku daina jin cewa ana muku kaza ana muku kaza ana muku kaza ana ɓata muku rai wannan kuskure ne ka ji ka bi ko da an maka ba daidai ba haka tsarin shugabanci da biyayya yake a musulunci ka ji ka bi ko da an maka ba daidai ba matuƙar ba sabon Allah bane ba saboda kar a haifar da baraka don irin haka ne irin wani matsalolin can su tattauna can su tattauna can su tattauna har sai haɗa wani gang wani wasu gugun jama'a su zo suna zanga-zanga a masallaci ko su haɗa kwamiti wata rana kawai a ce sai an tsige liman amma kowa ya kai zuciyarsa nesa kowa ya rungumi ƙaddara kowa ya ɗauki tarbiyya ta biyayya to sai kaga ya wuce wata rana idan ka cewa Allah sarki liman wani Allah jikan Allah jikan malam malam ya halatta ka bi wanda a karanta fatiha wurin cewa siraɗan lazina yake cewa suraɗan lazina to ba suraɗa ba ne kuma in dai haka ne yake karantawa in ka bi shi sallarsa ka ba ta ɓaci ba amma in kun bar shi a haka ba ku je an gyara ba to kun yi kuskure ya kamata a san dabarun da za a gyara masa ya dinga cewa siraɗa ba suraɗa ba in kuma ba zai iya gyara wani ba zai iya ba haka ne Allah ya yi shi ce to haka Allah ya ne ya za ku yi sai a canza shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi du'a'in mu ya karbi ibadar mu ya kyautata mana halayen mu ya ba mu ilimi mai amfani ya amfana da mu abin da ya ilmantar da mu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt lakal hamdu ala ma qadait ولك الشكر على ما أعطيت نصفك ونتوب إليك اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصرف وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله